tashi aya hamsin da biyar ke ne inna sharar dawabi ko mun karanta nan nan ne za ta shi ko أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون ما في شر ما صرر فيه daba ita ce abin da ke daga dab ne yana nufin tafiya a doron ƙasa asalan abin da ke abin da ke cin rarrafe lalle shi ne ke cin shi duk rarrafe to amma dai sai ana ana nufin duk wani mai rai da ke tafiya duk abubuwan da ke da rai wanda ke tafiya ana iya ce masa dabba daga nan ne bahaushe ya sami dabba amma ya keɓanci sauran halitta banda mutane ba ya ce mutum dabba sai ce mutane da dabbobi amma dai daga asali bahaushe daga nan ya ɗauko dabba din amma dai sai dai ba ma'anansa ba ma'anansa kenan irin yadda bahaushe ya ɗauka ba domin dabba ta hada da mutum a larabci don duk abin da ke tafiya dabba ne to mutum kuma yana tafiya saboda haka ya shiga cikin jimlansu to mafi sharrin masu tafiya a doron ƙasa a wajen Allah su ne waɗanda suka kafirce ba su imani wato a cikin duk mutane wane ne ya fi munin matsayi shi ne wanda shi ya ga gaskiya ya san ita ce kuma shi ba zai taɓa imani ba ko da ka zo masa da kowace irin aya wane ne wannan ana cewa wannan aya ta sauka ne dangane da yahudawa na banu ƙuraiza hasata kuma dai kuma amatan masu take nufi saboda su sun ɗauki makansu wani irin matsayi na cewa su fa ba za su imani bane kawai za su je su ce ku tambaye shi kaza in ya faɗa shi annabi sai a tambayi sai faɗa su sai lalle annabi to a tambayi ka to me kuke jira ai annabi sai to lalle annabi ne daga cikin amma ya kai Allah zai turo annabi kuma wala rabu ci to amma dai annabi ne shi lalle gaskiya ne to ya imani shi ci hawa da sauki ayan bata yahudai mun sun bata yahudancin su ke to irin wayannan bijjan da zaka yi da yahudu shi fa ba wai zaka kawo mashi hujja ne wanda zai sa ya yarda ba ya riga ya sani amma ba zai yarda ba wanne ne fi shi munin kama a cikin mutane wato da ba nan kaga ko da an ce umu masu tafiya na amma nufin da mutane don ku ainihin wasu dabbobin ma da bahaushe yake cewa dabbobi lalifin sun fi yahudu irin su shanu da awaki duk gara su da yahudu saboda da su ne aka ba su daman su yi furuci su yi magana da su sun yi imani amma su kamo yan nan san ba su tauye ba na kuma su dabbobi dama ba ba ni yanzu ba ba sa musu hankali ba su su ba mukallafai ba su abinda suke raye da suke gudanar da rayuwarsu akan a yadda ka gansu din nan suna tafiyar da rayuwarsu bisa ɗabi'a ne kamar yadda take ba za su taɓa canzawa ba kalas so ba laifi suke ba su amma shi ko wannan ya amsa masa hankali ana gwada shi waɗannan su ne mafiya muni a cikin wato ma'ana cikin mutane domin su nan sun ga annabi sun san shi ne sun imani shi الذين أحدت منهم ثم ينقضون أحدهم في كل مرة وهم لا يتقون waɗanda kai alƙawari da su sannan suke warware alƙawarinsu kowane lokaci ba sa ko taƙawa su ne ɗin ne wato saboda a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi Madina yana mai hijira ya sami kabilolin Yahudawa guda uku Banu Qainuqa da Banu Quraiza da Banu Nadir to kuma sai ya da kuma akwai wanda cikin Aus da Hazaraj kabilolin Larabawa biyu da suke zaune a wannan wuri su ne mutanen garin akwai wanda ba su imani ba daga cikin larabawa din akwai wanda a lokacin basu imani da manzo Allah ba don ba kowa da kowa ne ya imani ba a garin kafin manzo Allah ya hijira zuwa garin akwai wanda basu imani to sai manzo Allah sa ainihin aka tsatsara yarjejeniya na zama na zamantakewa tsakanin kowa tsakanin mumine da wanda ke ba mumine kowa ne da haƙƙinsa to kuma aka kulla alƙawarin cewa su yahudawan da suke zo ana anan suna da haƙƙin zama da haƙƙin kare musu dukiyoyinsu da jinainansu kuma akan cewa abin da ya dirama musulmi kamar na bangaren yakin wasu ka auka ma al'umma musulmi su ma an auka musu saboda ka duk da su za a haɗu a kare abin nan kasa a kare gari tun da ke su ma suna zaune a cikin gari to kuma aka yi yarjejeniyar duk suka sassa hannu amma sai su warware sai a sake sai su sake kulla wani sabon yarjejeniyar sai su sake warware ba su taɓa cika alkawari abadan ɗabi'an su kenan kamar yadda kamar yadda waɗanda suka miyagun da suka kafa abin da suka kira Isra'ila ɗabi'an kenan sai sun ga uwar bari ba su taɓa yarda hatta wani da aikin abin da suke cima wai majalisar ɗinkin duniya ba su taɓa yarda da ƙarar ɗinta ba ko kotun duniya sam amma da sunan waɗansu ba su yarda da ƙarar ɗin majalisar ɗinkin duniya ba ko kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙarar sai su amerika su je su kai su har-hari amma ba su taba kai ma isra'ila ba ita tana yi warware kowane irin yarjejeniya ba su ci kowane yarjejeniya ba to wannan kamar yadda suke kamar yadda kakanninsu wanda suka zauna zamanin annabi suke koda koda koda ba kakanninsu ne a jini ba kakanninsu ne a mugun itikadi fa in ma tasqafannakum fil harbi fasharri bihim man kharafakum la'allahum yadhakkarun duk lokacin da ka haɗu da su a wajen yaki a cikin yaki kenan ana goba za ku kai karo da su dama ba an yarjejeniyar zama lafiya ba sai suka warware suka shiga rundunar makiya to in ka haɗu da su to fashar rabbihim man halfahu ka korar da wanda suke bayan su da su wato ainihin korar da wanda suke bayan su da su shine raba tsakaninsu da ainihin idan ana yaƙi ga waɗansu a gaba ga wasu a baya saboda runduna ce da yawa hululu to in wanda suke gaba ɗin ka ci karo da su to sai kai musu ka koya musu darasi idan idan aka ɗanɗana musu kuɗa na baya suka gani me za su za su zuba a guje shine ma'anan kore na bayansu da su da nawa ne da nawa ne za a kori wanne da na gaba za a kori na baya don in na baya ga yadda aka rafki na gaba zai danna a guje la'allahu mai zakarun ko sa za su wasu domin idan wannan suka ga ai ina wani an rafke shi na wani an rafke shi sai aka ga shi sai ya danna a guje nan gaban aka zo aka ce a yarjejeniya to za ka ga ya yarda an yarjejeniya da wannan dai kamar yadda jikokinsu yanzu suka yi da suka juya ba rawancan suka suka wo gaba gaba da wata waiwai markaba wai shi markaba din nan motar sulke ne ba a ba a rusa shi suna suka ce suna da sojojin da ba a murƙushe su da suka ga markaban su an shiga markaɗa su haba na baya din haba sai danna a guje la'awal marra da suka sa hannu a yarjejeniyar majalisar ɗin jumiya ba su taɓa sanu ba suka ce sun yi da tsage ta wuta da koda ne aka ce a tsage ta wuta za ka sun sun kiyar to la'allahu mai zakaru ko za su ko sa wa asu wato sa koyi darasi wato in ka haɗu da su koya masu darasi da wanda suke gaba domin ka kora na baya domin maganin su kenan har yadda ka jin nan har yanzu maganin yahudu kenan a dan dan mashege kuda maganin su kenan bai da wani magani in banda wannan shi duk kana wani magana kana bata lokacin ka ne ga dalki kafiri kawai ya ji a jikinsa to shi kenan to shi ne zai gaya ka san jaki sai da duka in ba ainihin shi duk wata magana kana banza ne inda yahudi yadda ka san iblis an ka ce wai wanda bai hude da iblis akwai bambanci kuwa na fi shi iblis ne kawai duk da biyan iblis irin sa yake ba ba wani batun kawai sassauci shi yana na a kafirinsa haka zai gamu da Allah kuma shi kauta to mutumin da ya wannan wannan shine sakamakon wanda aka shiryar ya watsar da shirya an gaba a badar duk wanda aka shirya da shi ya watsar da shirya ɗabi'a ta ke saboda mene asalin su wa'annan mutane suna har ma suna tankawa wasu jikokin annabawa ne to amma ba hanyar annabawan suke bi ba sun fanɗare tuntuni daga hanyar annabawa ɗin saboda haka ainihin sai suka zama su ne mafi munin halitta gara kafirin da tun fil azar bai taɓa yin addini ba da su gara ainihin irin kamar su ƙwarar shawa da ba su taɓa sanin addini ba to gara su da yahudu don shi yahudu yana karanta littafi kuma ya gane wannan matsalar ya sani sirri to amma ya kafirce dama ba yana bin a tauran da ke hannunsa ba to maganin su ke bai ma ta kafon nufin firhar da in firhar da in ka gamu da su a yaƙi fashirar bihin man halfau ka kore na gaba kenan ma'ana da wanda ke baya tarwatsa na baya da na gaba ta hanyar mene rafkan na gaba don na baya ya koyi darasi la'allahum ya zakaru to ya za su koyi darasi sai su ce a to yanzu kaga sun sa hannu a yarjejeniya sun da sun ga an rafke su amma yahuda yana da ƙarfi ai ba zai taɓa yiwa ba zai taɓa saurarawa shi ba abin da ya dame shi barna bai ɗauka laifi ba ne laisa alaina fil ummi na sabil haka suka ce suka ce su ba su duk abin da suka yi wanda da yake ummi ne ba ma laifi ba ne in ma sun yarda da akwai Allah ke sun in ma sun yarda da akwai lahira yanzu abin ya kai su ga cewa ainihin kusan dai yahuda yana magana ma dai kawai a littafin nasu ma ba lahira sau ka duba littafin nasu gaba ɗayan a tauran da suke da shi yanzu ba lahira sau ba maganar lahira duk sun cire ba maganar lahira sau sun ruwan suna ce ana cewa lahira su ci in ma da akwai su suna da rabo na musamman in ma akwai lahira amma ba su amanin mako kwanakin baya da shekarun baya da aka wani sabe bbc suka yi dangane da imani da allah sai suka ga wanda suke baya wajen imani da allah su ne amerika da isra'il su ne suka yi na baya rashi wato da yawa ba su imani da allah ba an tambaye su sun yadda da akwai allah suna addu'a su rike shi biya musu bukatar su ba su yadda akwai shi har ma aka tambayi Perez ya ce tun dai ana ce ma God he to mutum ne tun da ana ce mishi shi ya yi kaza ya to kaga mutum kenan to wanda suke kiran su wagwai zababban Allah kuma karanta littafin su wani wani Allah suke da shi a littafin su ubangijin bani Isra'ila kawai shikenan to shi ubangijin ba ruwan shi da ko a littafin su su suka rubuta littafin asali saukakke ne daga Allah amma suka canza suka mai shi yanzu ubangijin na kabilarsu to suna ganin kawai su komai suka yi in ma sun yi in ma in akwai lahira ko sun je suna da suna da kasan musamman kun ba za a tambaye su dangane da abin da suka yi ma wanda ba bai hude wato ko da duk sun kashe duk al'ummu su ba za a tambaye su in dai al'ummun ba yahudi ba ne to kuma in sun kashe yahudu din da yake laifi ne kashe yahudu to sun ce lan ta masana nar illa ayyamun wadu in akwai wata ma ko sun shiga ba dan zo dade ba za su in ma da ita wa in ma takhafan min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa duk lokacin da ka ji tsoron tsoron ha'inci daga wasu mutane to wato bayan kun yi yarjejeniya kenan to wurga musu yarjejeniyansu wurgar da yarjejeniyar su kenan fambit ilayhi ala sawa kamar daidai wa daida wato ka biya su da abin da suka yi in ka gano ba bisa hasashe ba wato su imara din na kadal ahad ya bayyana ke wato daga zaran ka ji tsoron wani tana iya warware alkawari ba za ka warware ba kai saboda haka abin da aka fahimta daga wannan ayan shine in imarat na warwara suka bayyana alaman gadar kamar wannan ya faru da su yahudawan banu ƙuraiza ɗin a yayin da su yahudawan banin nadir da aka kore su suka je haibar suka sallado akan yahudawan haibar da fadak suka je suka kira gangami na ƙuraishawa da sauran ƙabiloli daban-daban aka zo da nufin a rutsa da annabi a madina a kashe kowa da kowa to a daidai wannan lokaci ba wata kabilan yahudu da ta rage a madina sai banu ƙuraiza su banu kainuka su aka fara hukumta sai banu nadir su ma suka yin kare alƙawari ainihin aka kore su to sai banu ƙuraiza suna na akan alƙawarinsu to shi ma wannan karan sai annabi ya aika musu ya batun alƙawari wato alƙawarin da yarjejeniyar ke tsakaninsu gashi an kawo mushi hari to kuma cikin yarjejeniyar an koma annabi hari su ma an kawo musu saboda haka tare za su fito a yaki to sai suka ce wace yarjejeniya fa wato kai ka ce ba ta suka yi aka ce yarjejeniyar ku ne a wace yarjejeniyar to kamar ma ba ta wata to kaga wannan shine ba in ma ta kafan nan min kaumin khiyana ba yana nufi in kana jin tsoron za a haince ka sai ka watsar da kai alƙawarin ba ba a karya alƙawari in an yi ya yi razi na amunu a hukubul uqud duk alƙawura an yi lazimi ne amma in ka ga shi ɗaya ɓangaren ya nuna alamomin warware alƙawari yake nufi yanzu ka gano cewa ka tsinkaye cewa ya farware ma ya gama to kai ma cika naka ɓangaren bai da ma'ana saboda ya warware nasu fambiz ilaihim ala sawa kai ma wurgar masu da alƙawarin kamar yadda su masu ka wurgar ma shine ma'ana ala sawa to a daidai da irin abin da su suka yi mai mai da musu da abin da suka yi inna allaha la yuhibbul kha'inin Allah ba ya son masu ha'inci to kaga ha'inci din nan yana nufin ba ainihin sun nuna alaman za su yi bane sun mayi ne ko ba lura ba yawa saboda ba a hukumta nawaya wato ninyoyi abin da ke zuciya ba a masa hukunci sai abin da ya bayyana imma dai sun furta ko sun aikata idan mutum ya furta kamar yadda suka ce wace yarjejeniya fa to ma'ana mai suke nufi ba mu san da yarjejeniyan ba tun da dama an yarjejeniyan sun ce ba su santa ba ai kaga mai yake nufi kenan sun warware ta to ko kuma su ce yayi muna na kalakawar ma yayi muna na kalakawar sai a ga sun sulale suna taimakon makiya to me suka yi yanzu su masu kaga sun warware kenan imma da da zance ko da aiki yawa amma ana tsammanin za su warware to ba za ba za a fasa cika musu ba in ana zuta za su warware sai idan alamomin warwaran sun bayyana saboda haka abinda aka fahimta daga wannan ayan shine fa in mata hafan min qaumin khiyanatan in sun bayyana alamomin warwaran alkawari bayan ana jin tsoron za su warware ba mujarradin ana tsammanin za su warware ba shi yake nufi yawa ya fa kam da a cikin alkur'ani zaka ga irin wannan idan qumtu ila salati faksulu kaza kaza to kaga wannan ba yana nufin in ka tashi sallan ne ka ce Allahu akbar ka kabara sannan sai ka shiga alwala ba ana nufin idan idan aradtumul qiyama ila salati ko ba lura ba tun ka to kaga wannan kuma da yake bai mata hafan na bayanan nufin tun kafin in kaga alaman lalle sun riga sun warware alƙawarin ko ba lura ba ba yana nufin sai ainihin in ka ji tsoro mujarradin ka ji tsoro sai in ka ga alamomin sun warware wala yasabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun to kuma kada waɗanda suka kafirce su dauka fa sun tsire ne sun tsere ne wato sun tsere ma hukuban Allah domin sun sun an sun warware alkawari sun yi taurin kai sun yi wannan sun yi wannan kar su dauka kar su ɗauka wannan akwai nan na ga kawo wani hadisi ban ido na bai kai ban karanta ba amma yana da kyau a ji bayan faɗin imam ali ne alaihi salam yana cewa alwafa'u li ahad al-gadri gadrun inda Allah wal gadru bi ahad al-gadr wafa'un inda Allah na kai hikima yawa cika ma masu masu ha'inci alƙawari ha'inci ne a wajen Allah idan wani mutum ya ha'ince ka ce ka cika masa alƙawari shi ya yi ha'ince ka kai kuma in mutum ya maka ha'inci mai za ka yi masa ka mai da mashi fambin tsailahim ala sawa abin da ya maka za ka yi maka koyi za ka yi masa ya yi an yi alƙawari ya warware halas ba alƙawari in kai ka cika to ka yi ka yaudara Allah in kuma kai ma ka karya alƙawarin waɗanda suka karya alƙawari to ka cika alƙawarin Allah ko ba lura ba kaga wato kenan ba mutum ya ki cika nasa kai ka cika naka ba kamar ciniki a yarjejeniya ka ba ni gishiri in baka manda sai ka mika manda aka hana ka gishiri sai aka sai ka zo kuma ka sake bada manda sunan ka mene kai hakan yawa kai kai ma in in in in ka sami mandan su sai ka rike sai ka ce sai ka biya ni wancan baka idan za ka yarjejeniya da bai yahudi ko na ciniki ne to sai ka karbi haja za ka bashi kuɗi da zaran kuɗinka ya shiga hannun bai yahudi ba zai kawo haja ba saboda haka hannu da hannu yana ajiyewa ka dafa sai ka miƙa masa sai dai fa in ka kama shi ta wata hanya ka ya san cewa lalle in baka kawo in bai kawo ba to ka fi kada za ka ɗanɗana masa kamar yadda suka yi na hezbollah ɗin nan aka ba su akwati suka kawo mutane aka ba su akwatuna suka kawo mutane sun san ba su kawo mutanen ba da saura yanzu sa sa karɓi akwatuna dama akwata ne suka ɗauka to yanzu sa sami akwatuna za sami akwatai yanzu da yawan gaske idan ainihin suka ƙi cikawa to sai dai in ainihin yana ganin cewa lalle ba zai yi saba maka ba domin za ka bi karfin sa wannan ko to wanda suka kafirce kan suke ganin su ainihin gashi sun sun ƙi cika alƙawarin Allah sun saba sun sauran suka ganin wuta ba ta sauko daga sama ta kona su ba sarka bai zuraro daga sama ya zarge wuyayensu ba suna ganin kamar sun tsira ne to kar su ɗauka haka nan innahum la yu'jizu su ba za su gagara ba gagararru ne ba su wato ba za su tsere ma azaban Allah ba duk shi Allah ta'ala baya ujila innama yu'ajjilu man yakhafu al-fawt wanda ke jin tsoron kukucewan abu ne yake gaggawa wanda shi Allah ta'ala za ka tsere mishi tun da ba za ka tsere mishi duk da ka gama rayuwar duniya ka abin da kai za ka koma wajensa ne sun kuji kuma yana ganin abin amru sa'id kalam hul basir aw huwa aqrab su baya da ganin baya da ganin kiyaman da nisa bane yana ganin kamar kyauta yawan ido ne kuma bai ma kai haka nan ba saboda haka domin domin Allah ya saurara maka rayuwar duniya kar ka dauka shi ke ta a rayuwar duniya ma ranar kamuna na cikin hadisi Allah ta'ala yakan yi shifta ga azalimi har sai ran da ya kama shi ya kama shi kuma ya mishi kamun karshe ke gaga ana ta kyalewa ana ta kyalewa to ranar kamu ne bai zo kamar yadda aka mai fir'auna ya ta abubuwan da ya yi rannan ran da kamun ya zo halas da ya shiga ruwan nan ya fito halas shikenan har abada an gama ba an daɗe ana ta kama fir'auna bane ana ta kama shi kama wani cikin yan dakikoki ne an gama to haka nan kamun Allah yake ga haka ma mutanen alƙaryu da suka karyata manzanninsu yayin da azabar Allah ta zo musu farar ɗaya ta zo an gama ba an ba su dama ne aka daɗe ana ta tsayi ba ana ta darga da su za a yi musu azaba ba ina to kar su ɗauka sun tsira ne innahum la yu'jizun ba su ba gagararu ne wa iddu lahum masfatun min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharin min dunikum la ta'lamunakum wallahu ya'lamu wa man tunfiqu min shay'in fi sabilillahi wa fa ilaykum wa antum la tudlamun to ku masa tanadin abinda kuke iyawa daidai gwargwadon abinda kuke iyawa na karfi da kuma daurin dawakai kuna firgitarwa da shi wannan kuna firgitar da makiyar Allah kuma makiyanku da ma waɗansu waɗanda ba waɗannan makiyan da ku kuka sani ba ku ba ku san su ba yan wato kenan nan umarni ne Allah ta'ala yake ga manzansa da muminai cewa su yi tanadin ƙarfi daidai gwargwadon iya iyawansu masu ta'atun iyan iyawanku yake nufi wato iyan iyawan ƙarfin da za ku iya tanadi tanadi abin da ake nufi da tanadi shine abin da zaka aje domin amfani da shi wani lokaci in kana amfani da abu wanda yau da kullum ba sunan shi tanadi tanadi abin da muke fahimta da tanadi amfaninsa bai zo ba kenan ko yawa tun kafin ya zo kenan in ka an ce kai tanadin abu tun kafin ya zo kenan wato kenan daidai gwargwadon abin da kuke iyawa ko kuma in ce iyan iyawan masu tata'atun ɗin kenan in iyawan ku la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha banda abinda ba za ku iya ba da abinda za ku iya na karfi ya karfi yake a wajen yaki kayan yaki kenan ainihin akwai mayaka da kuma irin tarbiyyar da suke da shi na yaki din koyon yaƙi da kuma makamai bi hasabin zaman wal makan in a wancan lokacin ne makaman da suke amfani da shi na hannu ne ta kubba da masu da kibo a ga cewa ana ta wasa takobi ana ta kyakkirawa ana ta wawasawa ana ta tanaji an yi mahazar na ajiyar makamai ana ta ajiya ana ta yin kibo ana shishiryawa ana sulke irin rigan yi ya faɗaɗin nan ana kaya kaya kaya sannan kuma ribatul khair gashi an sa barga an aje dawakai ana kuma dan riyala da su ana dan motsa su jikin su ana ta su kwana su to idan ana yin wannan me zai faru turhibuna bihi aduwallah kuna firgitawa da makiya Allah da shi wannan tanadin idan makin Allah ya ga ana ta su kwanan dawakai ya ga ana ta abin nan keke kibau ana gyaggyara mashi ana kakau karaka daga ana sa surke ana ta zubawa ana dan ne ana mamotsa jiki me zai ce shi mutanen ba za su kai nan hari to su makiya za su ji labari wa akhari na min dunihim da wasu ma ba su ba ba waɗancan ba don akwai makiyan can da kuke gani na waje kamar su yahudu can da kuma mushrikan quraishi can to akwai wasu a gida la ta'lamuna ba ku san su ba su ne yan kai rahoto da su ake zaune amma su suke zaga su cika mun ga annabi fa yana tare da har an ce maza Allah ka rika dan cewa to zamu kai hari ne wajen kudu din nan zamu yi nausa kudu ne wannan to nan ko arewa zai ko gabas wato in zai wani wuri sai ya rika fadin cewa to lalle na sai wa'ancin su idi kidi ai ce da kai ko mu ce ya kamata dai a kai hari a dan koyar da wa'annan darussa sai a ce to yana kashi ba mu san ko ku ne ba ko dai ku samu na ilimi ba ku ji wani dan bayani ba ko da yan leƙen asiri ba ce duk in bayanin ka mun ji kawai na cewa kudu ne to ba shi sojin su wani wani ke to ai mun mun huta tun da muna arewa yana tashi sai yana arewa to ka gani duk wannan cikin istidadi ne saboda haka kullu idan suka ga kuna tanadi su kuma a tsawarce su to kaga wannan wannan wannan magana an saukar da ita lokacin ana gaya ma manzo sallallahu alaihi wasallam da wanda suka imani da shi ne maka ga wannan magana ce ama ko a dukkan daga dukkan mumini a kowane lokaci idan mumini suna da ƙarfi to lalle shiri lazim ne in baka ba shi miki yana ganin tukus zai kai hari musamman yahudu ga abin da ke faru 'yan shekarun nan ba 'yan kwanakin nan kai zance ba shekarun nan wannan bushawa na ta babatu cewa lalle in iran ba ta daina tanadin wannan aiki wannan aikin na kaliya din nan ba gaba gaba gaba to sai isra'ila har ta wai ta fara wani wai mai suke ce wai exercise suke ce exercise ne ba shine wai suka ce mishi wani exercise wato sai suka fara dan abin nan dan motsi da kara kaina da jiragen sama shu shu wai suna rihazar za su kai mai iran aiki to baka ga su wato kenan wasu ne za su firgitar za su ba da tsoro ne to sai ga amerika ta ji tsoro sai ga amerika tana jin tsoron kada isra'il ta ja mata tsaya ta ce in guji ka ga hari amerika za ta biya kuma za ta biya da tsada ce to ashe duk babatun da kuke na mana barazanar fatan baki ne kawai su ko iran sun tsaya kyama kan cewa ba gudu ba ja baya batun na kaliya an to ana cikin wani batun na kaliya na zaman lafiya ana na ana yi insha Allah don a zauna lafiya na kaliyan zama lafiya yawa shi na kaliyan iran na zama lafiya to sai kuma aka gwada waɗansu mizailoli masu dogon zango wanda in an harba za su iya kaiwa isra'ila lafiya lau aka dan gwaggwada su amma ba a ce wani abu za a dora a kai ba kila nakaliyan nan ne amma dai ba a ce nakaliyan ba wace suka ji tsoro kuma sai kuma suka firgita da aka yi gwaje-gwaje wato sun ji tsoron gwajin amma suna suna kokarin su nuna duka da duniya ta damu da gwajin wai gwajin ma wai an yi wasa da bidiyo ne wai yadda aka nuna ba duka ne wanda suka tashi wai guda ɗaya ma ya ke tashi wai sai daga baya sannan ya tashi mene mene over da amma dai sun ji tsoro da wannan yan gwaje-gwajen suna da amfani ya kamata a ci gaba da yin gwaje-gwaje wannan wannan shi yake firgita su suna tunanin cewa to ai yanzu ma sun fasu fara magana a wannan ko shi ne nake karanta a wannan internet na karanta wani abin wani masanin shanin kimiyya din ne wani masanin kimiyya ne ba Isra'ila yace yace yace in muka kai ma Iran hari to zai ko wannan sakamakon da zai biyo ba zai komar da Isra'ila shekara ɗari baya shi bai hude da kansa yake ba ɗaya ɗin zai ba za zai komar da isra'ila shekara ɗari baya ce to ya yi daidai kaga shi shekara su kwanan nan suka bikin sun cika shekara sittin da haihuwa to kaga aka koma da su ɗari baya kaga arba'in kafin a haife su ke ko ba ka ba to ba wani abu ne sun saboda sun san tanajin da aka yi sun san cewa lallai ba tukus tukus ne ba wanda ke wannan duk hayanin da suke suna jin tsoro to kaga ainihin tanadin nan lazim ne to mene hukuncin ayi dole hum mastata'tum din nan ka san umurni a alqur'ani yana yana fa'idantar da mene wajibci sai in abu ne ya zo da ya kayyade shi ya nuna mana istihbabi ne ko ya nuna mana halas ne ko ba lura ba idan wani abu ya zo ya kaidi a wani gu sai mu fahimci cewa to kaidin ya mai da wancan istihbabi ko kuma ya maishe shi halas a babin halacci kamar wa idza harartum basadu kaga abin da ya gabata ya nuna dama an haramta muku ne ku yi farauta matukan kuna da harami wa hurumtum saydal bahr ma dumtum hurma da aka ce wa idza halaltum fasadu me yake nufi kenan ma'ana halal tunda wancan ayan da ta gabata ta nuna an kaide shi da haram to ma'ana wannan ya mace shi halas ma'ana kaga wannan umurnin ba umurni da wajibci bane umurni da halacci ko ba lura ba wannan a usul sukan faɗi masu masu karanta usul sukan kawo hujjoji na cewa in kaji umurnin alqur'ani ko umurnin hadisi in yace yi kaza yana fa'idantar da wajibi sai idan abinda mai kaidi ya zo kafin maganan ko bayan shi to akwai wani mai kaidi da ya ce maku sai dai in kuna zaune lafiya ba yaƙi ba wani kaidi sau wannan ba gairu muƙayyad saboda ka ya fa'idantar da mene kenan wujub ya fa'idantar da wujub wato da kuma daura dawakai da daura dawakai a wancan lokacin in kana da dawakai da yawa kana shirin kana shirin fada ke domin galiba da wancan lokacin doki shine muhimmin abin hawa wajen yaki yanzu kuma abin da duk kuke iya kamar irin mizal din da aka aka harba menene sunan su shahab ne ko sahab shahab ko to su din shi shahab din nan na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu din nan da suke tashi ana dan gwargwada su to kaga wa'annan kaga su ne rubatul khayl din in kuma ana wani ainihin faratin soja sai a fito da waɗansu dogayen linzamai na harbi mai dogon zango da kuma abin da za a harba din ya wuce ana gani to za ka ga zaka duk hotuna duk suna nan suna kallo da wa'annan mutanen sun yi tsanin ce to yana aiki a cikin wayar da ke yanzu ma sun fara cewa iran ta riga ta su gane fa iran ta riga ta zama su babawa su suke faɗa ba ba iran din da ke faɗa ba iran ta riga ta zama su babawa yanzu saboda haka ba wata fara da za ta yi mata barazan to dama ko sukan ta cewa irhab irhab irhab to gashi an ce to da buna ku kasan su ne manya-manyan irhabiyu me ya maganin mai irhabi yawa firgita shi mai firgitarwa in kana ta barazana zai firgita wani zai ba da tsoro sun ba ji tsoro ba za a huta in ya gaba in gaba jin tsoro san ba za a huta akwai wannan wannan daga wani experience ne wani labari da nace na wani ya faru dai na san da wannan ne wannan gidan mahaukata ne muna zaune a kurkuku aka akwai gidan mahaukata akwai gidan mahaukata wajen 300 a lokacin to akwai wani katon mahaukaci yana ba su tsoro ni ji dunga duk sauran suna jin tsoron shi to kato ne to sai wata na wani lange lange shiru yana ce ka kyale ni karfi zan damu na ci shiru shiru ki baya ji shi ko yana ta mashaka to rannan ko sai aka fafa sai rage rage din ya yana na wancan kata ai tun daga nan yayi lakwas domin ga bawo ka ta mage na soma kura wato ainihin wato ko su su ainihin idan suka gano ci a shi wannan duk duk ainihin shi a shi wani jirgege ne ko ba wani karfi sai rage-rage kawai ya lallaga shi to shi kenan tun daga nan ya lakwas shi kuma wancan to ainihin idan mutum yana ta bada tsoro yana ta barazana maganinsa mene a dan koya masa darasi me aka ce a baya can fa in ma tasqafannakum fil hard me aka ce fashir bihim man khalfahu la allahum yadhakkaru in ba ka dan nuna masa darasi ba baya baya jin abin nan to an hatsa yaki in ba hatsa yaki ba kuma ba ka rika bashi tsoro da shiri ya san cewa kana shiri to ribatul khayl nan yana nufin daura dawakai wato ainihin akwai dawakai da aka kai kai tanijin su da yawa kuma ana riyada da su akai a koma ana dan su ga an dan gyaggyara kofatan an an shirya su kuma an dan su kwane su aka ana kilita ana rihaza to sai kaga makiya sun sun firgita to banda makiyan kawai wa akharina min dunihim la ta'lamuna da waɗansu ba su ba su ayo su ba su ba munafikai kenan makiyan cikin gida wanda suke rayawa suna tare da annabi amma su ne masu kai makafirai labari to su ma za su firgita ku ba ku san su ba Allahu ya alamuhum Allah ya san su ya san ga sunan suna bayyana cewa suna tare da ku amma dai a zukatun suna tare da wayanci wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi wafa ilaykum wa antum la tudlamun to ka san infaki wajen yaki a lokacin ainihin a nizami irin wancan mutane ne ke ba da infakin su a kan yaƙi wato ko da ma mutum zai tafi yaƙi shi ke tafiya da nafakan kansa shi zai ce da kansa shi zai shi zai tafi da makaminsa shi zai yaƙin sa ya dawo haka ake yada wato illa ya ka a kowane mayaka kamar wannan tandibi da muke karanta a najir balaga a yi ruguntsumi a kira ga cewa a fito kowane sai tanajin guzu ne fito yanzu irin wannan nizamin an maye gurbinsa da wani irin sabon nizami na samun mayaka zaunannu waɗanda su akan ɗauke su ne akwai a yi masu tarbiyyar yaƙi din don yaƙi na zamanin yanzu ya bambanta da wancan lokaci a da can kowa dole ya koyi dabaran yaƙi kowane mutum duk namiji dole ya koyi dabaran yaƙi na wasu na iya zarce wasu akan iyawa amma ba wani wanda zai zauna bai koyi dabaran yaƙi ba da zaran yaro ya fara ɗan datawa za a fara koya masa tun daga su kokawa da dambe da kuma harba gwafa da kibiya a wancan lokacin to wannan lokacin ko tarbiyan ana yin mayaka ne musamman su mayakan su tarbiyan da suka yi ke sai dai mutum ya ba da kansa yi saboda haka infaki din aikan zama ainihin daga daga baitul mali ake a wannan lokacin namu sai dai sai dai in a samu mutane harajoji mai yawa su bayar ko kuma a nemi gudunmowi to ga su bayar gudun suna ibada gudunmowa ba wai sai lalai ainihin an karbi haraji daga wajen bayan harajin da karba su bada gudunmowa to in faƙi a wajen yaƙi din wato wajen sayo da wakan kenan da sayo makamai din kenan da taimaka ma masu zuwa su yaƙin ne to duk abin da kuka bayar domin ainihin tarbiyyan mayaka da kayan yaƙi din nan tanadin yaƙi din nan wato shine fi sabila ta farkin Allah wajen jihadi ke to za a cika muku ladan ku kuma ba za a zalla zalunce ku komai ba wato za ku ga ladan shi ninkin ba ninkin ba wani wanda za a manta da shi a ce ka ba da koda gudunmuwan linzami ne ko likaba ko sirdi ko ruwan sha a ce ba gai a ce an manta shine an zalunce ka dai ba wanda za a manta daga cikin duk gudunmuwar da kuka bayar wajen infaki a wajen jihadi saboda haka ku bayar Allah zai mai muku gurbinsa da mai yawa wa in jinahu da salmi fajna alha wa tawakkal ala Allah in kuma sun karkata ya zuwa zaman lafiya yarjejeniyar zaman lafiya kenan fasa yaki salmi shine abin ainihin kamar tsagaita wuta misali ko kuma dai a fasa yaki na wani zamani to kai ma ka karkata ya zuwa ga wannan kuma kai tawakkali ga Allah kun ga wannan kaman wa in ma ta hafan na min komin khiyana kenan kaga wancan sun yi ha'inci in kuma suka ji ba daɗi suka ce to shikenan a yarjejeniyar zama lafiyan to shikenan to kai kaga wancan ta hafan nan ya nuna sun saba alƙawari kenan ko ba lura ba ana jin tsoron azaba amma in suka dawo suka suka ji ba daɗi suka ce to a yarjejeniya kuma daga suke suke kaga sun karkata akan a zauna lafiyan kai ma ka karkata zuwa ga zaman lafiyan wa tawakkal ala Allah kai tawakkali ga Allah ko da suna nufin yaudara ne da sauransu sai sun nuna alamomin yaudara ne inna hu huwa samiul alim shi mai ji ne mai gani wato yana ji abin da suke faffadi da kuma abin da suke kokollawa in ma suna nufin yaudara ne ba suna nufin a zauna lafiyan bane akwai akwai wani lokacin da aka yarjejeniyan da ake ta hayaniyan ko oslo ake cimin da ainihin kilinta ne ko ya yayi da su arafat da da wani ne rabin ne ko da rabin to shi cikin jawabin kilinton din highway ce a cikin ayoyin alkur'ani akwai ayan ma da ta ce in sun karkata zuwa zaman lafiya kai ma ka karkata zuwa ga zaman lafiyan ka dogara ga Allah kai tawakkali to ko ya ga mu kilinton wannan ayan ban sani ba to amma abin da ya manta shine da sai a ce mishi to ba ita kenan ayan ba kafin ta akwai wa in ma ta hafan na min qaumi khiyanatan fambil ilayhi ala sawa ita ta riga ma zuwa ko ba lura ba sai a ce ya kilinta ga wannan ayan ku tambir ilaihim ala sawa in sun yi mana in dai ba za ma yarjejeniya yanzu lafiyan suke so ba ran da duk suka nuna cewa saba alkawari suka yi to su ma a watsar wasu da alkawari to za masu kotun farko ba wani zaman lafiya suka so su yi ba abin da suka ga kawai sun ga cewa ainihin intifada a wannan lokacin yana neman ya rusa isra'ila ne gaba lokacin sai suka gano ba arfat ne jagoran intifada masu kishin musulunci masu yi da sunan addini sun suka ga wannan hadari ne babba domin dacin suna yaƙi da sunan 'yan kasanci sun san in da 'yan kasanci ne za a yi da 'yan kasancin isra'ila isra'ilawa da 'yan kasancin larabawa to sun san duk shaidana ne guda biyu 'yan kasanci da 'yan kasanci ko ba lura ba to sun san za su tun da su shaidano ne za su shaidanan ba yahuda ya fi shaidanan balarabe ya to amma ran da balarabe ya dauko makamin addini sai suka sai suka firgita sai suka ce to gara su dauko masu yi da ra'ayin 'yan kasanci a sami yarjejeniya to sai suka yi wannan amma ba da nufin wai ba wai da wai ne a kyakkyawan aniyan zaman lafiya su ko yanzu ma suna tabbatun koyo na ji ana cewa wace ce kwandaliza wannan kwanda din nan ta yi wata magana wai ainihin lalle in ba an sami asashe biyu ne tsakanin Palestine da Isra'ila ba lalle al'amari ba su zauna ba amma duk yaudara ce ba ba wata kasan Palestine da za su yi har abada yaudara ce kawai tsabarta roman baka za su sasawa sai in sun ga uwar bari to za su iya a kwantata musu wani dan wuri su ce kaza kaza amma lalle ba da gaske suke ba ranar da za su yi wannan in dai matukan su suke da karfi sai ran da suka ga abin ya fi karfin su suka ga za su yi hasara gaba ɗaya sannan za su ce to sun yanzu kuma mun san ba ran da za a yi wani zaunawa lafiya da wayannan mutane yadda suka zo da karfin tsiya suka kafa isra'ila haka za a fitar da su da karfin tsiya illa ya kama gani to kuma lalle kan yan kasan ba zai fitar da su addini ne zai fitar da su to in aka in aka ce ka in sun karkata ya zuwa zaman lafiya kai ma karkata ka karkata kai tawakkali innahu fa in yuridu an yahda'uka fa inna hasbaka Allah in kuma sun so su yaudare ka ne ba to dama ba suna nufin a yarjeje sun ce a zo a yarjeje ne zaman lafiya amma ba shi suke nufi ba to Allah ya wadatar da kai wato Allah shine mai ishin ka ma'ana zai mai mai zai finci al'amarin wannan shine zai kare ka daga mummunan aniyansu huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin ai shine ma ya karfafa ka da taimakonsa da kuma ya karfafa ka da mu'mine don kai kai kai ka fara da a wannan kai kadai da ka fara da a wannan kadan daga cikin mutanen gidanka suka bi ka kuma in ci mutum daya kan gidanku ya bi ka salihul mu'mini ana nan kuma aka samu wannan ya shigo wannan ya shigo wannan shigo har kuka dan zama kwarori ana ta tursasa ku a maka har aka kori wasu suka yi hijira zuwa habasha har ma duk aka kore kuma gaba daya kuka yi hijira zuwa madina kuma aka biyo ku da yaki ana nema a murkushe har gashi yanzu sai ya zama ga jama'a da yawa gaske tare da kai to wannan taimako ne na Allah ta'ala don su wayancan ba sa ganin Allah ba su san Allah ba wato ba in an ce masa Allah ya taimaki ake taimakon manzo Allah ba su gane ba amma ba su ji tsoron wannan ba in suka gan shi kadai ne sai su ce ai ya shi kadai za su yi mashi amma idan suka ga da jama'a da yawa to su jama'an suke jin tsoro la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah zalika bi annahum qaumun la yafqahun saboda saboda rashin fahimtar su maimakon su ji tsoron Allah sun fi jin tsoron mutane in suka ga mutane sai su ji tsoro kaga yadda suke ce mishi annabi shaibu wala wala rahatuka la rajamnak yace yanzu jama'a ta so ne suka fi izza gare ku fiye da Allah Allah ya kuma shi bayan baya wato Allah ya kamata ku ji tsoro ba mutane da suke tare da ni ba amma su da yake ainihin ba su ba su san Allah ba to su su sukan ga mutane in Allah ta'ala ya taimaki ya taimaki annabinsa ya bashi goyon bayan mutane sai mikiyas mai ba za su ji tsoro mutanen to mutanen kuma su a kansu lalle kam ba za su iya taɓa hana komi ba in ba da taimakon Allah ba kamar yadda ya auku a ranar badar ranar badar yanzu mutane ne suka yi abu ko ko Allah kaga Allah ya saboda haka da taimakon taimakon da mutane za su gani su ji tsoro da kuma ina Allah kai tsaye ba ko ba mutanen kamar yadda ya mu manzon sa lokacin da aka kore shi daga makka aka bi shi ana neman a kashe shi ya zama Allah ya kare shi ga shi runduna ta biyo shi amma Allah ya kare shi to kaga wannan kariyan Allah kai tsaye ke kamar badar ma kariyan Allah kai tsaye to amma ko akwai kuma kariya da mumine a ji tsoron mumine din duk kariyan Allah ne yawa saboda haka ne Allah ta'ala ke cewa ya karfafa ka da nasaransa ya kuma karfafa ka da mumine wa bil mu'mini shi ya karfafa ka da mumine yasa ainihin ga mumine da tare da kai ana jin tsoron su ko ba lura ba ko kariyan da Allah ta'ala ya ba manzonsa da babansa Abu Talib ai kariya ne na Allah sai zama suna jin tsoron Abu Talib a matsayin dattijan dattijan cikin dattawan Makka ba su iya madansa wani abu sai da suka jira sai da ya mutu suka ga cewa to tunda baban nasa ya mutu yanzu ne muke jira sannan sai kuma Allah ya zo da kariyansa kai tsaye ya fi yayin da suka zo za su sare shi da takobi sara daya sun riga sun rutsa da jiran suna jiran kawai su kutsa kai su sare shi kuma Allah ya fitar da shi lafiya kaga wannan kariya kai tsaye kenan ba tare da wasu da amma kuma akwai kariya da wasu da kamar wasu da mene mu'minai mummune masu yawan gaske kamar a nan madina jama'a suka musulunta da yawa ya zama kuma yanzu ana ganin yanzu yana da kariyar mutane to duk waye wannan Allah ta'ala da kariyar sa nabi nasrihi da kariya da mu'minin duk yin Allah ne wa allafa baina qulubihim ya tara tsakanin zukatan su wato ya hada ke ta'liful qulub shine hada zuciya zukata wala Allah da bahaushe kan ci hadin kai kila ba kai wannan na birbishin waya yake nufi ba yana nufin nafs ne don bahaushe yana ce ma nafs kai kuma yana komawa ga zuciya ne wato jama'a saɗu ke sai ce an haɗa kai to ainihin ta'aliful qulub ba shine jama'a su tattaro da yawa go guda ɗaya su so juna ya zama suna ƙaunan juna sun ɗauki kansu a matsayin ƴan uwa fasbatun bi ni'mati ihwana wannan waye wannan saboda ainihin zuciya da tana da wahalar sha'ani zuciya ba a sayan zuciya da kuɗi amma Allah ta'ala shi ke da iko da zuciya yana iya yana iya sa mutane su so juna saboda Allah sai sai maka hakan wallahu bain kum ya ya zakatan su suka zo suna ba son juna law an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta bain qulubihim da zaka ciyar da duk abin da ke ƙasa doron ƙasar nan kenan na duk dukiya duk doron ƙasar nan yanzu da ta tara dukiyan da ke bayan ƙasa bayan duniyan nan kenan gaba ɗaya ai ka san ba ƙaramin kuɗi ba ne ko dukiyan ba kaɗan ba ne a tattara duk zinarorin da ke doron ƙasar nan a tattara duk da tarkace na dukiya da ke doron ƙasar nan har da wanda yake ruwa in ma an ce arzima har da samawa sun shiga kenan har da taurari duk a tattara tun da muna batun duniya din sama da ƙasa ke na muke ne duk in an tattara ka san dukiyar ba iya fago ba za ka iya kimantawa ba to duk inda za ka tattar duk da a ce duk dukiyar nan duniyar nan naka ne ka bayar a kan ka ja ka haɗa zukatan mutane ba za ka iya walakin na laha allafa bai na amma Allah ya haɗa tsakaninsu zukatansu ya tara zukatansu wato da a ce dukiyar duniya ta kace wato da za ka biya kuɗi ne ka infaki ka ba mutane dukiya ka tara zukatansu su so juna kuma su goyi bayan ka ba zai yi ba komin yawan dukiya ba a sayan zuciya sai inda zuciya inda zuciya mutum ta kai in ya gada mai kai zuciyarsa amma amma don ka bashi kuɗi ba zai sa ka saye shi ba amma yin Allah sai ka ga jama'a ba ba ba ko kobo sun goyi ba innahu innahu huwa samiul alim ولكن الله ألف بينهم كو إنه عزيز حكيم shi shi buwaye ne gwani wato a karfa ne mai iko kan abin da duk ya so kuma gwani ne kan yadda yake tsara abinsa saboda ka sai iya da ikonsa da hikimarsa sai ya sa mutane suka haɗu a duk cikansu suna son Allah da manzonsa kuma suna son junansu saboda Allah da manzonsa wannan yin Allah ba yin dukiya ba wato kenan dukiya ba ta siyan zuciya ke dukiya ta kan sai zuciya na ko mutum ya ko da ka ga ainihin mutane sun raba dukiya mutane suka ce tun da sun ba mun karɓi dukiyarsa mu je mu dan nuna ko ya ci gaba da bamu amma dai in ba su so ba su so ba su so ba su so ba zai yi a sa ka ka yi abu don an baka kuɗi ba ka sa kuma in sun mutane suka nuna cewa kamar komai ne sun magana an magana ko duk zukatan sun kekashi ne suna ganin an bin duniya yana da kima a idanunsu kowace magana su cewa ya kuɗi ne kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kamar cewa ana kuɗi ake rarraba mutane sai su sai su sai su goyi bayan addini ba a yin haka ba yiwuwa da dukiya a ja ra'ayin mutum mutane waɗannan mutanen da suka haɗu suke tare da annabi ba dukiya ta saye su ba imani kuma yin wannan yin Allah to abin da ake ce mu haɗa kai ya kamata a ce mu haɗa zukata ne ko ba lura ba haɗa zukata zukata su faɗa ya yi annabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi to Allah ya wadatar da kai wato tunda kana da Allah baka bukatar kowa wa man ittaba'aka minal mu'minin haka kadalika inda suka bi ka na mumine me wannan yake nufi yana nufin Allah da wanda mumine sun wadace ka ko ko yana nufin Allah ya wadace ka kai kuma waɗanda suka bi ka na mumine su ma Allah ya wadace su ko wato kenan in aka ce Allah ya wadatar da kai hasbuka Allah wato kenan ba ka bukatan taimakon wani kenan baya ga na taimakon Allah bayan taimakon Allah din baka bukatan taimako ke daga wajen wani kuma yana iya daukan mu'minun din su ma manita ba kamar mu'minin din nan suna kamar tun da ya ce wa ayyadaka bi nasri wa bil mu'minin ayyana nufin ya ya taimake ka da mu'mini saboda ka taimakon mu'minan ya wadatar da kai taimakon Allah da na mu'mini ya wadatar da kai bai bashi ba ko ba lura ba taimakon Allah da na mu'mini ya wadatar da kai baka bukatar taimakon kowa nan yana cewa ainihin wanda suka manzo Allah sun kasance suna suna ba da kansu fansa wato ga manzo ga fansan manzo da iyaye da yaya akan yi rigirgi saboda annabi kamar yadda kuma ainihin akan akan akan karama tsakanin ɗa da uba ko ɗan uwa da ɗan uwa kuma mace ta rasa mijinta da 'ya'yanta da iyayenta amma duk da haka sai sai ya zama ta yi godiya manzo Allah ya tsira wato kenan wadda suka rika ba da kansu wajen kariya ga annabi ta yadda ainihin ya zama ainihin mutum baya kwaɗayin shi ya rayu a kashe annabi ya fi son annabi ya rayu shi ya mutu ya ba da ransa farfa ga annabi kamar yadda a uhud akwai wanda ya ma manzo Allah garkuwa da kansa aka yi ta cillo kibiya su kafirai suka daidaici daidai inda annabi suka dunga harba kibau shi mutumin ya rufe annabi da jikinsa duk aka duba bayansa baya masa katsinke duk kibau ne shi kamar ya shahada amma ya zama shi jikinsa ya zama garkuwa wajen kare annabi to sai ya zama so ina mutane sun sadaukar da kai wajen kare annabi wannan yin wane ne yin Allah ne talifin kulub irin Allah ta wanda ya zama ainihin zukatan su riga sun sadaukar ya yi annabiyu haridul mu'minina ala alqital ya kai wanda kai ya kai wannan annabi kwadaitar da mu'mini akan yaki wato karfafa musu gwiwa kan cewa su dake yan wajen yaki a kare addinin Allah da ɗaukaka addinin Allah yaƙi wato wani mataki ne da yakan zo domin bisa ɗabi'an mutum mai shishigi shi abinda ba yakan abinda baya so yakan nemi ya murƙushe shi da ƙarfin tsaye ko ba lura ba saboda haka bayar da za a yi kuwa shi wannan abin ya iya wanzuwa in ba ya kare kansa ba sai a iya murƙushe shi da ballantana kuma har wala yau Allah ta'ala ya sanya yakin nan domin ya zama ma'auni na gwajin imanin mutane da sadaukar da kansu domin baya bukatan taimakon mutane wajen tabbatar da addinin inda ya so in ya so tabbatar da addinin ko da ƙarfi ba zai iya ba ya sa duk mutane su imani ko ba su so kuma ya tabbatar da addinin ko ba a so to amma aka yi haka nan mutum zai cancanci yabo har a bashi lada har a bashi aljanna a ce ya sadaukar da kai ai bai cancanci yabo ba idan ya zama na ainihin an yi masa an yi da jikinsa ne dole alhali baya so ko ba gane ba idan ya zama na mutane idan suka bi annabi suka imani da shi suka kasance tare da shi to ko da an zo ana neman a far masu kawai sai mala'iku ko iska ko goguwa ko ruwa ko ruwan duwatsu ya zo ya tarwa tsamaiya khalas ya zama da'iman haka ake yi wane ne ba zai bi annabi ba ya ci duniya ai kowa zai bi ko to sai aka sai ya zama akwai yaki yakin nan sai ya zama yanzu ne za a gwada imanin masu imani wanda da gaske ne sun imani da Allah da ranar lahira har suna iya sadaukar da ransu a wajen kara wannan annabi da wannan addini ko kuwa kaga anan sai su ɗauki rabonsu sai mutum ya ɗauki rabonsa wato darajar da zai ɗauka wajen sadaukar da rai wajen kare addini kamar yadda imam hussein alaihi salam yakan in ya aika ma wani akan ya taimake shi yakan ce masa khuz nasibaka min nusratina ɗauki rabonka eh ɗauki rabonka wato idan ka zo ka bada gudunmuwanka ka ɗauki darajar da darajanka ne ka ɗauka ma kanka darajar da zaka iya samu a wajen Allah ne saboda haka a bisa gaskiya wa ka taimaka kanka ka taimake kanka ne to wanda wanda ku har zai je ba da ransa ya ba da dukiyarsa kan abin da ya imani da shi to lalle ya yi imani ne wanda har zai zama garkuwa don ya kare annabi to lalle ya da wannan annabi ne wanda Allah ya ko ba lura ba kuma wanda zai dumfari makiya har a kashe shi lalle ya yadda akwai lahira ya za a tashe shi daga matattu kuma akwai akwai wata akwai aljanna yana jin tsoron gabansa da Allah amma wato ina faɗin wannan magana ne dun da yawa mutane sukan sukan ta magana dangane da al'amarin yaƙi su su ta surutu har ma dama ko wani channel ni kan ganshi sai daga baya na daina kallon shi ba bisa da gangan na kire kallon shi wai shi alhayat da larabci kirista ne suke da channel din to kullum akwai wani da baki rawaninsa da amma ba in ka ga naka dauka ma malamin addinin musulunci ne don har baki rawani yake baki rawani yake da shi da gemu amma sai ya sa cross a kirji to ta ne zaka gane ba musulmi ne ba amma ga a baya ga rawani baki ga sai a cikin nan amma kirjin su zaka ga cross ga larabci kalan taran ya ka karanta wannan ya dauko wannan ya dauko wannan ci to gashi to ne wannan in lokacin da kan sauraro kafin da ne ce kai wannan maga amfani wannan program din ba bari zai inda yana sauraron shi masu kullum suna magana ne dangane da dangane alkur'ani to yana batun sai ayi ka wannan aya yace lalle shi wannan shi addini na musulunci duk da ne ake samun rikice rikice a ciki saboda shi addini ne inherently ya zo da fada kaga inda yace ya ce ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina alayhi yace ba da aka ga musulmi da karba musulmi da fada saboda an ce mai shi fada ne saboda haka wannan hare-hare da kake ji da kunnan bakin wake da wani kashe-kashe da sauransu addinin su ne ce su yi to haka kuma su ma makiya su kan faɗi cewa su wanda addinin su ya ce musu su kisa to akwai bambanci tsakanin qital da qatl ba inda aka ce uktul uktul ba inda aka ce ka kashe kai kwamitin suicide ko kuma kai kwamitin mada ba inda aka faɗa kan qital yaƙi ne to yaƙi ya ya zo asali dama addini ne ya zo da yaƙi tun da farko shi annabin nan da ya zo da saƙon nan yana zuwa sai ya fara yaƙi ku gaya mini a duba tarihi man ya yi da'awa ne da lallashi me suka yi masa suka tunga tursa shi da wanda suka imani da shi har suka kore shi sai suka biyo shi da yaƙi to yanzu ya yi laifi kenan bai ce ga wayan ku yanke ba ko yanzu mai ne mafita ga wannan annabi da kuma mumine su tashi su kare kansu wala wala dafa Allah nasa ba'dahum bi ba'd da fazadat da huddamat sawami'u wa bi'un wa salawatun yadhkuru fi ismillahi katira da ba don Allah yana tunkuɗa wasu da wasu ba da an rugurguza dakunan ibada da baya da za a bauta wa Allah domin wasu saboda shishigi tun da ba su so za su je su rugurguza masallaci su hana a yi sallah amma sun san cewa in suka je suka rusa masallacin masu masallacin ba za su zauna a rusa su ba ko za su kare kansu shi yasa ba su so suke ganin masallaci da ba dun sun san cewa ainihin su musulmi ba zai yi a murƙushe su ba da an murƙushe su tuntun in ka ga an fasa an ga ana da ƙarfi don da su za su yi su ne in za a duba ta tsara makiya addini su suka kawo fada ba addini ya kawo fada amma don ka kawo fada ba sai addini kuma sai ce to ka zo ne ka mutum ya zo to ka zo ka kashe ni ne to shi kenan to ga ni kashe to sai suna ba addinin wani irin fasarar cewa shine ci ya kawo fada ka gane kuma shi ke shi dama shi faɗa ne tun asali to lalle addinin nan da ba don ainihin mutanen da suka sadaukar da kansu akan cewa za su tsaya kyam su kare shi ba ko da za su ba da ransu ne ba dama shi ko yanzu da kake gani ta yi ka ce ai wasu ba kowa ne ke sadaukar da kai ba amma akwai masu sadaukar da kai shi yasa kuma ana son a yi wani abu amma ana jin tsoron su wani fa ko za su mutu ba su yadda sai ka ga an ba su saboda su an san daga su suke sun san addini shi yasa to ka kaga kwadaitar da mutane su yaƙi ba yaƙi ba ana nufin kawai ka je ka samu mutum ka je ka yaƙi ma'ana wa'annan da suke wannan dakarun iblis da ya tattaro khairahi wa rajulahi yana neman ya gurguza addini to ko kuma maganinsu su ga cewa in suka zo kuka gubuga su ga cewa ba za ba ku sallama ba to shine shine kawai zai sa to saboda ba ainihin yakin shine asali ba ko ba lura ba da'awa ita ce asali da aka yi da'awa da mukaddara da aka yi da'awar nan sai kowa ce gaskiya ne kuwa sai imani ya sallama to da shi kenan sai kuma ce a kashe mutum to sai an sai ci shi ba zai amsa ba to da yace ba zai amsa ba ya kyale mai yi mana yace a ba zai kyale mai yi ba zai tursasa shi to yana tursasa shi ba tursasa ya kore shi ya ko ya kore shi ya je wani wuri ya biyo shi da yaki to sai kuma ya mene shi sai ce zo ka kashe ni to zai ce to ka zo da yaƙi ne to bismillah in aka fafata ya ɗanɗana zai zai zuba zai ce suna fada ƙarfi sai ce mun yi sakaci mun yi sakaci da mun sani tun suna nan ba mu kyale sun sha ruwa ba ki ba wani zaken da kuka yi anan ma ba mu kyale sun ba Allah ne bai yarda ba to kuma shi shi yaƙi nan lalle kam yana da amfanin zama rariya wanda ake tace imani da ba dun shan wahala da ake yi ba da ba za a san waye mumini ba wane ne mumini na hakika in kullum ka bi annabi shi kenan tukus sai ka har mulki ka kafu to duk mai neman ya zama gwamna sai bi annabi sai ce dole ne bi annabi ai annabi shine ke da gaskiya nan ko gwamna yake so to idan ya ga dakaro sun zo za a yi fada to ya san in aka yanka shi ba zama gwamna yanzu nan kaga ya danna a guje yana yana daga baya daga baya nika tsaya in na ji kaya kai in noki wannan wani tatsuniya ce a gaiwai da na ainihin ko kura ce take wai daga baya da wata in ta ji kaya kai ta noki wato ba ta san za a yi akwai abin da zai zo gaba in ta ji kawai kaya kai zai baya kawai abin to akwai wanda suka yi haka nan har a cikin masu bin annabi din suna nan sadadar sadadar da sun ji da dan wahala su danna a guje saboda su zama gwamna wata rana to kowanne da lokacin jarabawa lokacin jarabawa kan zo watan wata rana sai kowanne ya nuna matsayinsa to sanin ne masu imani suka bada suka gwada imaninsu an ci bayan yakin uhud manzo Allah yanda ya bizna shuhada din uhud din sai ya ce aka ji shi yana cewa ku kam na yi muku shaida wato ne muku shaida akan imanin ku kun imani kuma kun dake kuma an kashe ku akan imanin saboda haka na yi muku shaida sai wani mutum ya ce to mu fa ya rasulullah ba mun imani kamar yadda suka yi ba sai ya ce ku ban san abin da za ku haddasa ba bayana saboda haka kuma ta ku jarabawa tana nan kuma wannan jarabawa za su nuna kuma kuma abin da za ku yi da lokacin annabi da ba annabi duk jarabawa har yanzu jarabawa ba ranar da ake barin jarabawa saboda haka wannan yaƙi din sai ya zama kamar wato hanyar tace kamar da makaranta cikin suratu al imran yana tamizi ya mayyaze tsakanin zukata ya fitar da mumine ya tace su kuma ta zama hanyar tarbiyya tarbiyyan ruhi da tarbiyyan ɗabi'a da halaye da sauransu duk yaƙin nan ya sa suka sami tarbiyya suka dake aka ga wane ne ya dake yake abinci saboda Allah a yanzu zuwa ƙarshe to da babu da ba wani wahala to da shikenan kowane sai ce ya bi dun akwai mulki to haka nan kuma kun ga wanda suka so domin mulki in suka bi in suka ga ba mulki bane za ma su gudu kun ga wanda suka bi Imam Hussein sun dauka zai je kufa ne a sallama masa mulki ya zo sai suka bi shi da fatan su sami matsayi da aka tsare su a karbala suka ga mutuwa ne wanda ba su zo da nufin su sun sadaukar da rai bane sai suka tsaye sai aka bar shi da mutanen da su kai ɗari ba tsakanin 'yan gidansa da kuma sahabbansa har yake cewa ban san wanda ke da ahlul bait da suka kai ahlul bait dina ba ban san kuma wani mai sahabbai kamar sahabbai na ba don sahabban su wanda su duk suka tsaya gaba ɗaya suka ba da rasu sauran jama'a kuma dama ya riga sa wanda akwai wanda suka biyo shi domin su sami mukami yanzu ce to kun ji labarin abin da ya sami muslim bin aqil da hani bin urwa da qais bin musahab saboda haka makoman kowannen mu kenan saboda haka wanda yake ganin ba wannan makoman za shi gare shi ba to duhun daren nan ya ba shi dama ya sulale da aka waye gari duk an sulale masu neman mukami da ku ainihin mala'iku za su zo su yi ma imam Hussein ya ki su tarwa tsawayen dakarun ya je kafa mulki dole da kaji cika baki da kaji cika baki kowane sai zo ya ce shi ne su ne na kusa da imam su ma ba su nasu saboda haka ina faɗin wannan ne saboda so da yawa irin wayannan ayoyin sai ga mutum yana musu ko da ke maki addini ba za ka iya gamsar da su suna nan dai su dai suna suka sai ta suka su ba da kokari amma yaki ba shine asali ba addini an shi in ma ka bi tarihi ne zaka ga a wasu suka kawo yaki ba ba mu'mine ba amma lalle mu'mine an ce musu su dake su tsaya kyam kar su ja kar su ja da baya in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu ma'atay in aka sami 20 daga cikin ku masu dauriya za su rinjaye 200 wannan ba wai yana nufin formulan ɗaya ya zuwa goma ba ne lazim kamar ko da ke wasu haka suka ce amma tun da Allah ta'ala bai ce in kuna da ushirin jama'a din za ku rinjaye su in ku ushirin su ba ne to kaga a ce ishirin na ɗin yake nufi kaga ƙasa da ishirin kenan in ba ku kai ishirin ba kaga bai kamata ya zama ku zama rundunar za ku fuskanci mayaka ba kenan akalla ishirin ke ko ba lura ba sannan kuma in ishirin ɗin nan ne to za su rinjaye mutum ɗari biyu wanda yake nufi in sun kai ishirin ɗin to in an nunka su ninki nawa kenan goma yawa to ba damuwa da taimakon Allah in sun dai dake dai za su rinjaye 200 din wa in yakum minkum mi'atun yaglibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun in kuma aka sami ɗari daga cikin ku za su rinjayi dubu na wanda suka kafirce duk a wannan kamar mutum ɗaya da fuskanci mutum goma ke mumini ɗaya ya fuskanci kafiri goma in dai ya dake amma ba nufin ya fara daga ɗaya bane ke in dai runduna masu na mayaka ne za a yaƙi da aka sami ashirin nan aka sami ɗari biyu nan ko aka sami ɗari nan aka sami dubu a can to insha Allah in dai aka dake za su yi rinjaye wannan farkon al'amari haka al'amarin yake wato sai ya zama na wannan da wannan umarni an san cewa idan idan sun nunka ku goma runduna ko haɗin runduna ko ga kuma sun nunka ku goma kuka dake Allah zai ba ku nasara ba kuma ba zai halatta muku ku ja baya ba ke ba zai halatta muku ku ja baya ba in sun nunka ku goma ne amma in sun nunka ku fiye da goma to dama ba a kallafa muku wannan saboda haka nan kuna iya ganin cewa ba wannan sai dai in za ku sallama ranku kenan ba yaƙi ba kenan hatta sallama rai din ma dakewa mutum ya tsaya kyam shi sabon manzo Allah sun yi wannan na waƙi an bi'ir ma'una ai ba yaƙi aka je ba tun da yaudara ce wannan su mutanen Amir bin Tufail suka zo suka ce sun musulunta a kira an je masu da'awa ne aka je masu da'awa sai ga su sai aka rutsa da su wannan kwadake labarin Amir bin Tufail da ya bambanta da wanda aka yi aka yi gadar wannan su ainihin sun je da nufin wa'azi ne sosai su saba'in sai shi wannan wannan kabilan suka zo suka rutsa da su kawai suka kashe su duk cikinsu to akwai wasu mutum biyu da suka je neman rakumansu da suka yi daji sai suka dawo suka ga an tsara wa'annan sabon nasu ana ana ana ana sassare sai ɗaya su biyun sai ɗaya ce mene abin yi sai ɗaya ce masa na ganin gara mutum da su gan mu mu koma mu gaya manzo Allah labari sai ɗaya ce a ni gaskiya Allah ya sanar da wannan barka gani dan je inda makoman yan uwana sai jira cikin su ya fara shi ma faɗa da su duk da sun bi karfin shi suka kashe shi har ɗaya daga akwai wani ɗaya daga cikin masu kisa ɗin yake ba labarin ya ya sha mamaki in ya lokacin da ya tsar wani ya saka masa mashi sai ga kawai yayi wani zoro ya ce fusbu fustu wa rabbil ka'aba to har sai daga baya tambayo mai wannan kirbi an ce ya rabota ya ce ya rabota ya rantsa ubangiji ka ba ya rabota mai ma na rabota ta yi kenan wanda aka ce shi aljanna da yawa mai ma Allah ya nuna shi shi aljanna ne a lokacin to haka ce wai shi masanadiyan wannan ya musulunta to shi ko ɗaya sai ɗaya sai koma shi ya ba manzo Allah labari to yana kawo muku wannan kun ga ma a nan ma wani ya fuskanci mutanen da suka sun sun shi ɗaya ya fuskanci rubu ya zaro takobin sai nufe ya tabbatar shahada zai amma bai sha baya ka gane saboda haka an fahimci cewa ka fuskanci dakarun da suka fi karfin ka kuma kashi ka za su yi ka ainihin ba haramu ka aika ko da yake in ka gudu ma baka yi haram in ka danna a guje baka yi haram ba in ka fuskance su ma ka dake baka yi haram ba dun ba ka ba ya imam hussein da da dubu nawa wajen dubu hamsin su kun fuskai ko ɗari ba amma ya fuska ya fuskance su sun fuskance su gaba da gaba sai dakaru sama da dubu hamsin aka turo dubu ɗaya aka turo dubu biyar aka karo dubu ishirin aka kama kama dai sai da dakaru suka kai sama da dubu hamsin amma su kwarori ne ƙasa da mutum ɗari amma suka daki kaga da ainihin haramun ne a fuskance su kaga da sai su ko dama ba wasu wani zaɓi ba wannan ainihin kawai illa yakin aka ba su dama ko dai ku su yi saranda ne ko kuma su yaki kuma su kai wannan farkon al'amari kenan idan idan ba su ko sunan kaku goma ne za ku iya tsayawa daga baya aya ta gaba ta sauka ba mubasharatan ta zo a jerin ba don alkur'ani an saukar da shi daban-daban ne daga baya aka harada aka yi aka hada hada shi a tsarin da muke karanta shi yanzu saboda haka zaka ga wannan ayan da ta sauka ta ce in yakum minkum 20 wa in yakum minkum mi'atun innan to ta dan sami tazarar lokaci kafin wannan ta gaba al'ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa yanzu Allah ya yi muku rangwame ya sauƙaƙe muku saboda ya san akwai rauni tare da ku fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlubu mi'ati wa in yakum minkum alfun yaghlubu alfain bi idhnillah in ya zama cikin ku akwai ɗari za su rajayi ɗari biyu in kuma cikin ku akwai ɗari a dubu za su rajayi dubu biyu da izinin Allah wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu dauriya wannan ita ta shafa wancan hukuncin cewa yanzu in sun nunka ku goma ba zargi idan ba ku fuskance ku ko kusanci ba ku fuskance su ba zargi a gare ku ko ba lura ba yanzu an maku rangwame yanzu idan sun nunka ku biyu to lazimi ne ku fuskance su yanzu in kuka ki fuskantar su don sun nunka ku biyu to kun zama abin zargi kun zama furra fi sabilillah masu gujewa a tafarkin Allah kun zama kamar ayan da muka karanta can baya ya yi ladina amanu idan laqitumul ladina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar sannan kuma da ya yi ladina amanu idan laqitumul ladina kafaru fadhbutu wadhkurullaha kathira kaga duwa innan kaga wannan ka hada da wannan to wannan dake wannan da rashin juya bayan nan in sun nunka mu sai a ce eh ko sun nunka ku in sun ninka mu biyu fa in sun ninka mu uku fa in sun ninka mu sau biyu misali mu mu ɗari ne su ɗari biyu ko mu dubu ne su dubu biyu ko mu dubu uku ne su dubu shida za mu iya tunkaran su eh idan suka ninka mu uku ko hudu ko biyar fa to ba zargi in ba ku fuskance su ba zargi ba ku yi laifi ba ku aikata haramun ba bai zama firar min zahab ba in kun tuna wannan mun magana kan a bayan mun karanta wannan ai muka ce wannan daga nan ne fuka suka sami cewa firar min zahab haramun to firar idan idan zahab din da jama'a ne da suka nunnunka ku kamar nunki uku ko hudu ko biyar ko abin da yafi to lalle bai zama kun gudu daga zahab ba saboda wannan hukuncin da ya zo shi kuma ko ba lura ba ya nuna cewa in kun sun nunka ku biyu ne ba ja baya amma in sun nunka ku biyu da biyu ko kun gudu ba ku tsere daga fagen fama ba domin ainihin Allah bai kallafa muku ku yi wannan yaki ba amma in kun yi ba zargi ko ba lura ba in kun yi kun jarantaka ba zargi amma in kun gudu ba shi ma ba zargi yawa kowanne amma idan ya zama na yawan ku daidai wa daida kuka juya baya wai ko kuma kun fi su ko kun zuwa baya to ai wannan ragwancin ma ai neman kun kamar kun sai da addinin ma kun ba su kun ba makiya daman su ga cewa ashe ma tubus tubus kuke sai su ƙara ƙarfin gora ma kawo muku a rahari shi muna gamuwa da su kawai sai suka zo Abuja alhali ma sun fi mai yawa ba a ce ashe ragage ne kawai kaga wannan zai zama haramcin ma har ya ƙaru lahirin ana akwai kumce kowane abu yana da fikihunsa akwai kumce hukumcen yaki mai da muke cewa ainihin manzo Allah shi ya fara zuwa da ka'idodi na yaki na suna da al'adu na cewa an ana yaƙi ba a kaza ba a kaza ba a kaza amma a zo a gane cewa a yaƙi akwai haƙoƙi har maƙi ma yana da haƙƙi to a wajen daga wajen annabi aka sani har maƙi yana da haƙƙi to irin wannan dogon bayanin hukumce hukumce yana zuwa a littafin fikihu wannan tafsiri ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardh bai dace ga annabi ba ba a ce linnabiyi ba linnabiyin aka ce linnabiyin na kira kira wato bai dace ga kowane annabi ba ke ga annabi kawai ba a ce linnabi ba da an ce linnabi yana iya daukan wannan annabi hasata sai aka ce linnabiyin kowane annabi ke annakiratu tufidul umum linabiyin duk annabi ke duk annabi ba wani annabin da ya dace da shi ya zama yana da ribatattu wato bai dace da annabi ya zama yana da ribatattu kamammu bai je kama mutane ya rike ko ya kwace dukiyoyinsu ba hatta yi fina sai ya fi karfi a ƙasa sai ya fi karfi a ƙasa domin kamun asara wanda yanzu yanzu a rugan wannan lokaci ana ce mashi ana ce masa ana ce masu mu da ke hausa ta rasa gatanci na wanda za su iya ba ta ma'ana da ya dace da ita in wannan ribatattu da muke faɗi a hausan karatun zaure su za su gane me kake cewa amma kana magana da mutanen gari ka ce masu ribatattu kwane zai kalle ka ne kawai ba zai gane me kake cewa ko ana da mutum zai gane ribatattu san ba zai gane ribatattu don ainihin abin nan fassara ne na asara yadda ake fassara shi a karatun zauri wanda ya karatun zauri ya san ma'anan asara ribatacce wato wanda aka kama shi a wajen yaƙi kira shi ne ribatacce to kuma yanzu yanzu akwai wani abu da ake ce mashi sai su ce an yi garkuwa da mutum asir asir in aka kama shi ne hostage kenan to kamar kamun hostage na wanda ya ingili zai gane abin da nake bai kusa akan kama wasu a ce sai su an biya kaza sannan yanzu ma ga wa'ansu suna kungiyar yan ta'adda a delta suna kamun yara su ce in baban su bai biya kuɗi ba za su yanka yaro sai a biya kuɗi to wannan ne ake nufi wato annabi ba zai bai dace annabi ya je kama mutane ya riƙe ya tsare yi garkuwa da su bai dace da annabi ba sai in ya fi ƙarfi a ƙasa wato ya riga ya kafa ikon a ƙasa yanzu ba domin idan kaga kamun asara wato aikin aikin wane ne aikin ƙarfafa ne ko aikin ragage ne tambaya sai mu ce yana iya zama duka biyu idan mutum mara karfi kamar yadda wani yan Niger na suke kama mutum su je su ce a basu kuɗi wannan ragwanci suka nuna ba ragagen maza ne amma yanzu kamar idan gwamnati ta kama wani ta tsare ragwanci ta nuna ta yi ta yi da karfi ne ko ba lura ba tunda ita tana da karfin ta yi din to idan idan misali kamar kamar misalin kama sojojin Isra'il nan da Hezbollah ta karfi ta nuna ko ko ragwanci yau karfi ne saboda tana tana da kowa lokacin da suka yi da aka yi musaya din nan sun ce masu in ba ku zauna mu suka ce in duk karfin duniya da ku tara ba abin da zai karba muku sojojin ku sai dai a zauna a teburin shawara mai musaya don kuna da mutanen mu da suke tsare sai kun ba mu zo mu ba ku ba ku suka yi rugudan wutar suka zo suka kaza sannan suka zo suka ce musu to muna da guda biyu in ba su ishe ku bane za mu kara shine suka ga kansu kansu ji kunya don yanzu aka karo ba su iya wancan rugudan wutan ba kuma sai suka ce maza maza ai ai musaya din to kaga wannan karfi ke ba ba aikin ragon maza bane aikin karfafa ne yayi daidai kowa lura ba shine ma'ana hastayid yusina sai kana da karfi zaka yi wannan in ko ba kai da karfi ka zama ragon maza ko ba lura ba to bai dace da kowane annabi ba ma kowane annabi da ya gabata kafin wannan manzon ballanta na kuma wannan manzon wanda yake shine shugaban annabawa saboda haka ba zai dace ya kama asir ba ya tsare alhali ba yana da karfi ba sai in yayi wani aikin da ya nuna yanzu ba ana jin tsoron annabi to in ya kama mutum za a ga ba akan ragwanci ya kama shi na masu tafsiri da yawa sun dinka ɗauko tafsirori daban-daban daban sun ta magana daban-daban akan wannan aya waɗansu maganganun ba su da daɗin ji saboda mene abin da yake zuwa kwakwalwansu nan da nan shine ƙabiya ɗin asra'in badar a badar an kama an kashe mutum saba'in daga cikin mushrikai shawa an kama saba'in to saba'in nan da aka kama sai suka mun masu fasara sai suka ce su ne asra'in saboda haka duk fassaran ya kirkice ma masu fasara lallai ba su ake nufi ba ba asaraɗin badar ba in ko kace asaraɗin badar ne lallai za ka same za ka rikirkice sosai kamar yadda masu tafsiri da yawa suka rikirkice amma cikin fahimtar da Allah kan ba bayansa na alkur'ani ya sa akwai wani bawan Allah abdul hussein sharafuddin Allah ya rahamshe shi ma abocin muraji'at ya kawo wani bayani ya ce shi ga fahimtarsa wannan ba a kan asira ba da rage yana nufin ayarin abu sufiyan wanda manzan Allah ya fito asala da nufin ya tsare ya kama ya kwace dukiyarsu ya ce shi a fahimtarsa wannan yake nufi bai dace annabi ya haka nan ba domin inda ya yi haka nan mene mutanen maka za su ce annabi ya zama ai za su faɗi magana ma mai zafi ko su ce oho yanzu kuma annabin naku katsewa tsarik ne katsewa tsarik kuma ake yi ko zama nan katsewa tsarik ko fashi kenan fa yawa za su ce to yanzu kuma annabin naku ya koma kuma sana'an da ya koma kenan ayari zai wuce je kama to amma da yana da karfi yana da karfin iko in ya tsare su kawai ce ya ya kada ko wani zai shiru rauni ya san ba bisa rauni yayi wannan ba ko ba lura ba to shi ne sai ci shi a fahimtansa wannan ne ake nufi dun da annabi ya fito ne da nufin a tsara are ayarin abu sufiyan ko da yake da kyakkyawan nufi ne ya soye saboda dukiyoyinsu da mutanen maka suka rike to su ma za su karɓe a madadinsa amma mutanen maka ba su fasara shi haka nan ba mutanen maka za su ce an masu fashi shine Allah ta'ala ke cewa to bai dace annabi ya kama hostage ba in ba yana da karfi ne kuma lokacin karfin annabi bai ta bayyana cewa yana da karfin da yanzu dole a saurara masa don haka sai Allah ya kautar da wannan ayarin ya koma sai ya tunkuɗo inda aka kwama annabin ya karfi fa ashana fil ard ya zama ya ya ishani fil ard yanzu yanzu bayan nan yanzu annabi yace in ayarin ku suka zo sai mun yadda za su wuce su yana fa da karfi ko ba lura ba to sai wannan magana sai ta fita ga ko ba lura ba yake cewa to in wannan abin da ya faɗi in ya dace da fassarar wannan kuma kimsawan ilimi ne daga wajen Allah kun san wani alkurani wani bangare yana fassara wani domin dacin an yi magana kan ayarin abu sufyan sai da suka fito da sai Allah ya nuna manzansa ya gaji sai bayan da suka fito suna nufin za su tsare su sai qurayshawa suka je suka fito da shirin yaki sai labari ya zo ma annabi cewa qurayshawa kuma sun fito da shirin yaki sannan sai annabi ya mafarki ya ci karfin ɗaya daga cikin wayannan ba amma bai san su wanne ne ba sai ya gaya masabansa ga abin da ya gani sai suna fatan Allah gaira za ta shaukata ta kunu lahu sai suna fatan cewa to wannan ayarin ne shi kuma Allah sai kautar da wannan domin yana son ya tabbatar da gaskiya ya barna ta ƙarya domin mene inda ya kama wancan ayarin zai zama alama ce ta ƙarfi ba ya zama alama ta ragwanci Thank you. guda Thank you. addu'an Allahumma ni asukar bi tajallil azam shi ma duk ana yi a wannan rana a wannan nan ya kawo shi ya ce dare ne amma kuma sayid a ce iqbal ya ce ranar mab'as irin ake wannan rana ana cewa lokacin da ainihin manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya fara samun wahayi ke lokacin da aka yi ainihin kwamishinan in shi a matsayin manzo kuma a wajen ama suna cewa daidai wannan ranar ita ce ranar da ta yi daidai da ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Isra'i da Mi'raji haka zuwan su kan yi bikin tuna Mi'raji a daidai wannan wannan rana har wala yau saboda ka ga wanda wanda ya sha'afa daren yau yana iya aikin daren mab'as ko ba komai a wayansu kidayen wasu mutane gobe ne ko ba alfura ba mu a namu kidaya muna kidaya cewa yau ne to kuma dai bai ɓaci ba dai da addu'o'in da kuma sallolin da sauransu dai har alfijir ke to dai yana nan a ranar 27 kaga in yi aikin ranar ko na daren ma dai duk dai yayi dai insha Allah da fa'antan Allah ya katar shi mu Allah ka gano nan ba mu muke karanta ka shirye da mu da shirye da su ka tabbatar da mu a kai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana tubna wa hamna wa aslih ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنا الفحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا إنك أنت الصابر سبحان